آمين واحفظه من كل سوء ومكروه به عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال وأما الماء بعد الماء فهو المذي وكل فهل يمذي وتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na jami'ul ikhlas da ke nan cikin sharaɗa phase 1 a jihar kano a wannan yammaci na lahadi yau muna bakwai ga watan rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke darasin alminhal al-tayyib al-mawrud bi sharh al-muntaqa ibn al-jarud darasin da muke sharhin littafin al-muntaqa na al-imam ibn al-jarud rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na shida wanda yau zamu tashi akan babul wudu'i min al-madhi قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من أهله فيمذي فقال إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه قال يعني يغسله ويتوضأ babu wudu'i min almazi babin da yake magana akan yin alwala saboda fitar mazi yace haddathana muhammad ibn yahya muhammad ibn yahya ya ba mu hadisi qala yace haddathana usman ibn umar shi kuma yace usman ibn umar shine ya ba mu hadisin qala akhbarana malik ibn anas shi kuma yace sun ji daga malik dan anas an salim abin nadhr daga salim abin nadhr عن سليمان بن يسار شيكم دق سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود شيكم دق المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال مقداد بن الأسود يتشي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نا تنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل جمد متن يدنو من أهله دزي كس مطع كسد إيالنسا فيمذي سيمزي سي faƙala sai manzo Allah ya ce idza wajada ahadukum shay'an min zalika idan ɗayan ku ya samu irin wannan falyanzah farjahu to ya wanke gabansa qala mai ruwaya yace ya'ni yana nufin yaksilhu ya wanke shi wa yatawadda yayi alwala wannan babi kamar inda ya kawo waɗannan hadisai guda uku a ƙarƙashinsa sa kamar sauran babukan da suka gabata ne yana bayanin abubuwan da suke warware alwala abubuwan da suke warware alwala ya ambaci rihi sannan ya ambaci ga'idi da bawali da bacci duk babubukan da suka gabata sun zo da waɗannan abubuwa waɗanda sunna ta zo da su da muka ce abinda alkur'ani ya zo da shi shine maganar ga'id أو جاء أحد منكم من الغائط الغائط كما كناية شيء عن الخراءة أو العذرة با حياة تسكي كلا الغائط أما با بولي با با كما وانا أبدا بمبا صور هكا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إتتي تزود بيان وسو أبو بوا قولي أكن الغائط وانا سكي ورولا الولا لقد شيء أكوي في تريه وتتوسه alkur'ani bai zo da wannan ba hadisi ne ya zo da wannan na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake da alwala ya rihi alwalarsa ta warware sannan ya zo da maganar albaulu fitsari hadisin safwan ibn asal walakin min baulin aw gha'itin aw nawm yazo da maganar bauli sannan kuma hadisi ne yazo da maganar bacci cewa shi ma yana daga cikin abubuwan da suke warware alwala da cewa shi bacci ba shine alhadas din ba ba shine karin ba shi mazinna ce ta kari wanda mun yi wannan bayanin a baya cewa yayin da mutum baccinsa yayi nauyi to akwai yiwuwar rihi ya fita daga jikinsa bai sani ba to saboda haka aka ce in ya tashi sake alwala domin ya kawar da wannan kokwantan to ci gaba da wannan kawo abubuwan da suke warware alwala kamar yadda suka zo a sunna sai kuma ya zo da almaziyu almaziyu ko almaziyu ko almiziyu almiziyu loga ce da ibn al-arabi ya faɗe ta amma waɗancan bin sun fi shahara almaziyu ko almaziyu shi ne abin da yake fita daga mutum saboda sha'awa ko tunani ko wani abu irin wannan bayan fitsari ko to wannan shi ma yana daga cikin abin da yake warware alwala shi ne ka mana wannan hadisin wanda shi ibn jarur ya rawaice shi daga malaminsa muhammad ibn yahya muhammad ibn yahya ibn abdullahi ibn khalid ibn faris az-zuhli da mun ce yana ɗaya daga cikin waɗanda ibn jaru ibn jarur ya rubuci hadisai da dama daga wajensu musamman a wannan littafin ya rubuci hadisai sun kai 400 a cikin wannan littafin mun yi bayanin sa a baya ya rasu shekara 258 shi kuma ya ji daga malamin sa Usman ibn Umar Usman ibn Umar ibn Faris ibn Laqit Abu Muhammad ko Abu Abdullah al-Basri mazaunin garin basra ta cikin ƙasar iraq amma asalinsa daga bukhara yake can garin su al'imam al-bukhari uzbekistan a yanzu ƙasar uzbekistan asalinsa ɗan wancan garin ne amma mazauni ne ya zauni garin basra ƙila a can ne ma shi ibn al-faris ɗin ya ji daga wajen abinan zuhuli ɗin ya ji daga wajensa amintaccen malami ne siƙatun ne amintacce ne a ilimi da addininsa imam ahmad ya wasaƙa shi haka na ibnu ma'in ibnu sa'ad da malamai da dama hadisansa suna nan da yawa a cikin littattafan al-kutubus sitta gaba ɗaya sun fitar da hadisansa ya rasu shekara 209 shi kuma Usman ibnu Umar ya ji wannan hadisi daga malaminsa wane ne malaminsa Malik ibnu Anas مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي الإمام العلم ɗaya daga cikin manya-manyan malamai sanannu shahararru a fagen sunna da fiqhu da ilimin hadisi yana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙwararrun malaman hadisi a zamaninsa yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqhu a zamaninsa imamu daril hijira wanda shine shugaban malamai masana a garin madina a zamaninsa an haife shi shekara 93 ya rasu shekara ta 179 wato ya rayu shekara 86 imamu malik ya rayu shekara 86 a duniya hadisansa suna nan cikin littattafai na sunna gaba daya shi kuma ya ji daga malaminsa salim abin nazar salim abin nazar شين سالم ابن أبي أمية المدني التيمي مولى عمر بن عبيد الله التيمي أسلنسا باواني دمي جرين شيئين تاشي ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai har ya zama cikin malamai imamu malik rahimahullahu ta'ala ibn abdulbar yana cewa ajma'u ala tawthiqihi malamai sun yi ijma'i akan cewa amintaccen malami ne baya da makusa ta fuskar iliminsa ko addininsa ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana 129 kuma shi ma hadisansa suna cikin kutubus sitta gaba daya shi kuma ya ji daga malamin sa Sulaiman ibn Yasar Sulaiman ibn Yasar Abu Ayyub ko Abu Abdurrahman ko Abu Abdullah shi kuma intaccen bawa ne na Maimuna أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم شي سليمان بن يسار أسلي باواني نئت ميمونة maimuna matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce ta yin tashi kuma ya zamo ɗaya daga cikin manyan malaman madina a zamaninsa yana daga cikin alfuqaha as-saba malamai guda bakwai da suka yi suna a madina wanda jama'a duka suka yi yadda suka yi musu mubaya'a ta fuskar ilimi ibn sa'ad yana cewa kana thiqatan aliman rafi'an faqihan kathir al-hadith malami ne amintacce masani mai maɗaukakiyar daraja sannan kuma yana da hadisai da dama shi ma hadisinsa yana nan cikin littattafan hadisi gaba ɗaya alkutubus sitta aljama'a gaba ɗaya sun rubuce hadisinsa shi kuma ya ji daga wa shi kuma ya ruwaito daga al-miqdad ibn al-aswad al-miqdad ibn al-aswad al-aswad din ba shine babansa ba babansa a amr sunan shi saboda ka sunan shi al-miqdad ابن المقداد بن عمرو an dangana shi zuwa ga al'aswad ibn abdiyaguth az-zuhri saboda shi al'aswad ibn abdiyaguth shi ya ɗauke shi ya mai da shi ɗansa ya mai da shi kamar ɗansa ya yi tabanninsa abinda ya faru kuma shi mahaifinsa shi mahaifin mikdad shi ne amur ibn thalaba wato mutumin yaman ne sai ya zanto ya sun yi fada da wani a cikin kabilarsa sai ya kashe shi da ya kashe shi sai ya gudu hadramaut a cikin yaman sai ya gudu hadramaut sai ya hada kawance da wata kabila da ake kira bani kinda to a nan ya zanto shi ma ya ɗauki lakabin alkindi ai alkindi bil wala' saboda kawancen da ya yi da su ya yi aure a cikinsu a nan ne aka haifi shi al-mikdad to yayin da mikdad ya girma shi ba sai fada ya hada shi da wani ana kiran shi abi shamir ibn hujjar daga cikin kabilar da babansa yake kawance da su sai ya ji masa rauni da takobi a kafarsa to gudun kada a kama shi a yi kisasi sai ya gudu shi kuma sai ya gudo makka ya gudo makka sai ya fake wajen al'aswar ibn abdiyagus shi ne sai mai da shi kamar ɗansa daga baya shi mikdad ya ce wa mahaifinsa ya dawo makka da zama to ya dawo sai ake ce masa al-mikdad ibn al-aswad wannan da ya gudo ya fake a gidansa sai zama kamar shi ne ubansa amma ubansa shine wancan Amr ibn Salaba saboda haka shi sunansa wani gu za ga an sa al-Miqdad ibn Amr wani gu sa al-Miqdad ibn al-Aswad to al-Amr din shine babansa Aswad din kuma tabannin sa yayi to ya rike shi kamar dan sa lokacin da yayi laifi ya gudo sa jahiliya haka ne in mutum yayi laifi in baya son a yi masa hukunci sai ya gudu san ko a jahiliya ana hukunta mai laifi da an ce jahiliya ka ɗauka kowa kawai ya yi abin da ya ci banza su ma suna da hukunci irin na ƙabilanci kowace ƙabila akwai wanda suke alƙalanci idan an yi laifi suke hukunta mai laifi sau da baya da za a al'umma mutane masu hankali su rayu ba tare da doka ba dole ne sai ya zanto akwai dokoki kuma wanda ya karya doka a hukunta shi to shine za a samu zaman lafiya amma aka ce kowa zai yi abin da yake so ba tare da ana hukunta mai laifi ba to sai ya zanto rayuwar ta koma irin ta dabbobin daji da mai karfi yake bi da danne mara karfi ya cinye shi ko ya ji masa rauni ko cutar da shi ba tare da wani ya hukunta shi ba saboda haka ko so a wancan lokacin akwai akwai hukunci sai dai hukuncin su ne irin na jahiliya da ce afa hukumar jahiliya ta yabugo suna da shi amma na jahiliya to wannan shine al-miqdad ibn al-aswad wanda ya shahara da wannan sunan saboda zauna ya dai a gidan shi al-aswad ibn abi yaghus lokacin da Allah ya saukar da id'uhum li ayatan cikin suratul ahzab ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kirawo su da sunan iyayensu wannan shine mafi adalci a wurin Allah to shine aka dawo ake kiransa da sunan babansa al-miqdad ibn amr yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta farko-farko ya halarci yaƙin badar da sauran yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yana cikin waɗanda suka halarci yakin badar kuma kusan ma wa- cikin waɗanda suka yaƙi yakin badar shi kaɗai da yake kan doki sauran kun san ba wanda yake kan doki sai shi lam yakun fiha farisan illa huwa shine akan doki ya rasu shekarar hijira tana 33 33 kuma yana shekara lokacin 70 wani hadisi imam, imam malik ya fidda shi game da kuka a cikin isnadin malik ya zo ko wannan ya ji shi Uthman ibn Umar shi ya ji shi daga Malik to Malik ya fidda shi a littafin sa muwadda hadisin yana cikin muwadda na Imam Malik haka man Imam Shafi'i shi ma ya rawaita hadisin haka ne Imam Ahmad ibn Hanbal kaga al-imma al-thalatha duk sun rawaito hadisin a littattafan su Abu Dawud ya rawaita hadisin Ibn Majah shi ma ya rawaita hadisin haka ne Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir da ibn Khuzaima da ibn Hibban duk sun roki wannan hadisin hadisi ne sahihi sai dai abinda ake cewa akwai inqita'i a cikin sanadinsa wato akwai yankewar sanadi dalili ko Sulaiman ibn Yasar da aka ambata wannan babban malami bai ji hadisin daga Miqdad ibn al-Aswad ba bai ji shi kuma daga Ali ba tunda hadisin ya rawace shi daga Ali to bai ji shi daga al-miqdad ba bai ji shi daga ali ba saboda mai saboda ba zai yiwu ba ya ji saboda bai riske su ba aslan bai riske su ba a kamar da ibnu abdul bar a cikin tamhid yake cewa hadha isnadun laysa bi muttasil isnadin nan bai hadu ba mai hana shi haduwa yace li anna sulaiman ibn yasar lam yasma' min al-miqdad sulaiman ibn yasar bai ji hadisin nan daga wajensa ba wala min ali bai ji shi kuma daga ali ba walam yara wahidan minhuma kuma bai ma taba ganin ɗaya daga cikinsu ba wa maulid ibn yasar shi ibn yasar an haife shi sanata 34 shekarar hijira tana 34 al-miqdad ibn al-aswad shi kuma nawa ya rasu yanzu muka faɗa 33 to bayan rasuwar miqdad ibn al-aswad da shekara ɗaya shi ya haife shi to kaga ba yi maganar cewa ya gan shi sayyidina ali kuma ya an kashe shi shekara ta 40 to kaga shekarar sa nawa kenan lokacin shida bai kai lokacin da zai rawaci hadisi ba to sai dai an an gano gurin wayaji ka san wannan shine abinda malamin hadisi suke yi wajen bincike a gano to gurin waye ji in aka gano gurin wanda ya ji cewa amintaccen mutum ne shi kenan ba matsala kenan da aka bincika sai aka ga ya ji shi ne gurin abdullahi dan abbas ya ji shi wajen abdullahi dan abbas zai kuma ya yiwuwa ya ji hadisi daga abdullahi dan abbas saboda abdullahi dan abbas ya rasu shekara ta 68 da 68 shi kuma an haife shekara ta 34 kaga ya riski wajen shekara ashirin da shida da ashirin da wani abu ko ko talatin nawa da wani abu na yawwa saboda haka ya ji hadisin ne daga abdullahi dan abbas saboda haka magana ta ƙari saboda haka hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba yawwa ya tabbata imam muslim ya fitar da hadisin da ibnu khuzaima da albayhaqi ta hanyar bukair ibn abdullahi al-ashaj shi kuma daga Sulaiman ibn Yasar an ibn Abbas qala qala Ali ibn Abi Talib Sulaiman ibn Yasar yace ya ce daga Abdullahi dan Abbas ya ce Ali ibn Abi Talib ya ce arsalnal miqdada mun aika miqdad ibn al-Aswad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an al-mazi sai ya tambaye shi game da hukuncin mazi ya khruju min al-insan da zai fita daga jikin mutum kaifa yaf'alu bihi ya zai yi da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع وانضح فرجك كي الولاك وانك غبنك saura kaga hadisi ya tabbata kenan mun gano wasiɗa tsakanin Sulaiman ibn Yasar da Al-Miqdad ibn Al-Aswad shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala ibn Abdullah dan Abbas radiyallahu ta'ala wannan hadisi dalili ne da yake nuna cewa mazi najasa ne kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware fitar su daga jikin mutum yake warware alwalarsa kamar bawali kamar fitar bawali wannan kuma ijma'in malamai ne babu babu sabani akan cewa fitar maziyi daga jikin mutum yana warware alwala fitarsa yana warware alwala za mu karanta sauran hadisan kafin mu shiga bayanin abubuwan da hadisin ya kunsa sannan ce haddathana muhammad ibn hisham almar waruzi haka yasu haka yace almar waruzi ana cewa almarwaruzi kamar yadda yake rubuce anan ko almarruzi ayi wara'u din shadda almarruzi muna da almarwazi akwai nisba almarwazi akwai kuma almarruzi maru maru gari ne gari ne guda biyu akwai marwu khurasan akwai marwu ruz garuruwa ne guda biyu amma kowanne ana ɗauke da sunan maru amma shi wana ce maru khurasan wana ce maru ruz to maru ruz ita ce ake ce almarruzi shi kuma maru khurasan a ce almarwazi nisba ce ila maru ala ghairi qiyas kamar yadda ake cewa arrazi ana nufin nisba ila rai a ƙara wata zayun ala ghairi qiyas muhammad ibn hisham almarru almarwaruzi bi baghdad mutumin maru ne marun ruz ne amma a ina ya ba shi hadisin a bagdad ya faɗi garin da suka haɗu ya ji hadisin a wajensa ba a garinsu ba قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال سيدنا علي كنت رجلا مذاء لنا كسن متنمي yawan fitar da maziyi fastahyaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naji kunyar yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya li'an ibnatahu kanat tahti domin ina auren yarsa ina auren Fatima radiyallahu anha saboda sai naji kunyar in je in fuskanci annabi in yi masa tambayar fa amartu rajulan sai na sa wani mutum fasa'alahu sai ya tambaye shi fa qala sai manzo Allah ya ce min hulwudu akwai alwala idan ya fita wato yana karya alwala yana sanya in ya fita a sake alwala wannan hadisi kamar da ku gani ibn jarud ya ji shi ne daga muhammad ibn hisham shine muhammad ibn hisham ibn isa ibn sulaiman at-talqani al-marruzi tuban marwuruz ne amma ya zauna a bagadaza yana ga gidansa ga gidan imamu ahmad imamu ahmad kun san mutumin bagadaza ne kasar iraki to ga gida ga gida haka suke makocin imamu ahmad ne ya ji hadisi daga imamu ahmad kuma imamu ahmad ya ji hadisi daga wajensa haka na ibnu ma'in mutum ne wanda yake amintacce an haife shekara ta 161 ya rasu shekara ta 256 bayan hijira a nan bagadaza yana da hadisi a cikin sayar bukhari yana da hadisi a cikin sunan abi dawud da kuma sunanin nasa'i waɗannan su suka fitar da hadisansa shi wannan muhammad ibn hisham tun ne malami ne amintacce sananne shi kuma ya ji daga malaminsa abubakar abubakar ibn ayyash shi ne abubakar ibn ayyash ibn salim al-asadi al-kufi malaminsa mutumin kufa ne al-muqri kuma makarancin al-qur'ani ne ya shahara da alkunyarsa ya shahara da abubakar abubakar kun san alkunya ce to shi ba da muna da su abubakar ba da wani suna sai abubakar ko duk abubakaran mu mu ba su da wani suna abubakar ne eh to shi ma wannan abubakar ne in ce ba da wani suna sai wannan wani alkunya ta sai ita ce sunan nasa a garba kuma fiƙa ne abid ne mutum ne ma'amintacce a ilimi kuma sannan mutum ne mai ibada ma san da ya girma haddasa ta ɗanyi rauni ta ɗan samu matsala amma yana da littafi sahihi sauraka wanda suka karɓi hadisansa ta hanyar littafin ba su da matsala ya rasu shekarar hijira tana 194 wasu sun ce gabanin haka wasu sun ce bayan haka da shekara ɗaya ko da shekara biyu ya kusa cika shekara ɗari a duniya yana da hadisi a cikin muqaddimar sai muslim muslim bai fitar da hadisin sa ba sai a cikin muqaddimar sa sauran malaman hadisi kuma masu sauran littattafan sunan da sayyul bukhari da sun fitar da hadisin sa shi kuma daga malamin sa abu hasin sunan shi Uthman ibn Asim ibn Hasin al-Asadi shi ma mutumin Kufa ne mutum ne amintacce kafaffe a ilimi gogagge sannan kuma mai riko da sunna sosai wato baya wasa akan harkar sunna shi yasa al-Ijli yake cewa kana aliman sahiba sunna malami ne sannan ma'abocin sunna hadisinsa duka yana cikin littafan nan guda shida ashabul kutubu sita gaba ɗaya sun roci hadisansa ya rasu shekara ta 128 sai malaminsa shine abu abdurrahman sulami sunan shi abdullah abu abdurrahman alkunya ce sunan shi abdullah ibn habib ibn rubayya ibn rubayya alkufi masanin alkur'ani ɗaya daga cikin marwaitan kira'o'i na alkur'ani da muke karantawa babansa sahabi ne shi abdullahi ibn rubayya din babansa shi wato shi sahabi ne ya rasu bayan shekara 70 bayan hijira ya shekara 40 yana karanta da alkur'ani shi wani abu abdurrahman sulami shekara sa 40 yana karanta da alkur'ani shi ba hadisin sai yana nan cikin kutubu sitta gaba daya sai kuma gurin waye ji shi kuma ya ji gurin ali ibn abi talib dan baffan annabi sallallahu alaihi wa sallama abu talib ibn abdul muttalib ibn abdul manaf ibn hashim al-hashimi al-qurashi wanda yake sirikin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ya auren masa da yarsa da ya fi so cikin 'ya'yansa mata ita ce fatima radiyallahu ta'ala anha kuma shine halifa na hudu daga cikin halifofin manzan Allah guda guda hudu cikin al-khulafa ar-rashidin al-arba'a shine na hudun su sannan kuma yana daga cikin goma da aka zayyana sunayen su wanda annabi ya musu albishir da aljanna ali shine na hudun su yana da falala da dama khawarijawa ɗaya daga cikin khawarijawa wanda ake kira Abdulrahman ibn Muljim shi ya masa kwantan bauna a shekara ta arba'in ya fito sallah asuba ya kashe shi ya kashe shi tare da jin a ransa cewa ya yi wani babban aikin da yake neman kusanci da Allah da wannan ya yi wannan da sunan addini cewa sayi na ali sun zo sun bata addini saboda haka ya zo zai yi wani jihadi ya fito sallah asuba cikin duhu ya caka masa wuka ya caccaka masa wuka ya kashe shi shekara ta arba'in bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka waɗannan mazaje da kuka je da irin matsayinsu dole za ku tabbatar da cewa hadisi sahihi ne ko ko akwai matsala ko kun ji wata matsala to ba wata matsala kowannensu tabbatacce ne a ilimi amintacce ne gogagge ne malamai duk sun yaba masa sanannu ne dukansu malamai ne kuma duk an yaba musu kuma duk an san su an san san da suka taso da waɗanda suke karatu a hannunsu da komai nasu sannan kowanne daga cikinsu ya ji hadisi daga daga daga malaminsa sauraka sharuɗan hadisi sahihi sun tabbata sauraka ake ci hadisi sahihi sauraka kajan ci hadisi sahihi ba wai kawai haka ake shakar iska kawai a ci hadisi sahihi ba a'a sai yi bincike an gano da suka ruwaito ɗaya bayan ɗaya da zarar aka ci karo da wani mai matsala sai a jefar da hadisi sauraka ba wai kawai haka ake karɓi hadisi ido rufe ba duk wani abu da aka ce annabi ya faɗa sai ka ce eh ya faɗa sai an je daga ina yake yanzu akwai waɗanda suke irin zama mutum sai zauna ya shirya ƙarya ya rubuta a whatsapp ko ya rubuta a facebook in ka karanta kaza annabi ya ce in ka karanta kaza kafa kaza ka karanta kaza kafa kaza da daddare kowa yana bacci ka karanta kaza karanta kaza to za a baka arzikin da ba wanda za a taba ba irin shi waye waye waye sai a jefa sai a ce kai ma ka jefa ma wani sai ku ta jefa jefa da abubuwan da suke ƙarya ne kuma mutane ba sa tsoron Allah wannan ba za ka ji an ce maka ga sahabin ba ballantana a ce maka ga littafin da aka rawaito ai ba haka kawai ake zauna a ce abin nan ba sai turo maka ya ce wai waya ingancin wannan wani da kaji yadda aka tsara shi ka san cewa wani jahili ne ya zauna ya rubuta shi mara tsoron Allah da baya jin tsoron yawa Allah da manzansa ƙarya in abu ba daga wajen wani amintaccen malami ka ji shi ba ka watsar da shi sai imam malik suna cewa la ta'khudhu al-ilma illa amman ta'rif kakka karbi ilimi sai daga wanda ka sani ma'ana ka san shi da ilimin ka san shi malami ne amintacce ne na Allah ne zai gaya maka gaskiyar da ya sani ba zai cuce ka ba zai ci amanar ka ba to gunsa za ka karɓi ilimi amma wani na kira ba a san ko daga ina ba kawai a jeho maka abu ta whatsapp kuma ka zo kana tambaya yaya wannan wato in an kyale ka kenan za ka ɗauka kenan ko har kana tambaya yaya wannan ya kamata kana ga wannan ka goge shi ma kan ma ka bar shi a wayarka bisa tsautsayi matarka ta gani ta ɗauka ko ka yarda da abin ne ka shi yasa ka bashi ko ta tura ma wasu ta tura kanwarta ko ko kawarta wani hadisi sahihi ne imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa haka nan imam an-nasa'i shi ma ya fitar da hadisin haka nan at-tayalisi haka nan imam ahmad ibn khuzaima al-baghawi a cikin sharh sunna ibn hibban da sauran malamai da dama sun rawaito shi ta hanyar abi hasim wani hadisi shi ma kamar da kuka gani dalili ne da yake tabbatar da cewa fitar maziyi ala wajhi siha ba wai ta fuskar rashin lafiya ba ko wata cutar da ta samu mutum yake irin wannan a'a lafiyar salau fitar wannan yana warware alwala za mu yi bayanin sauran matsalolin sa nan gaba bayan mun ji hadisin gaba amma a wannan hadisin yana cewa was fa amartu rajulan ko fa amartu rajulan fasa'alahu Ali ya ce sai na umarci wani mutum to wane ne wannan mutum shine al-miqdad ibn al-aswad hadisin farko da miqdad ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan tambayar da yayi da umarnin sayyidina ali yayi ta sayyidina ali ne ya umarce shi yayi wannan ya zo karara a wasu ruwayoyin kamar a cikin sahihaini sahih al-bukhari da muslim hadisin ya zo ta hanyar dan gidan sayyidina ali muhammad ibn al-hanafiya daga babansa Ali Ali yake cewa kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ina jin kunyar in wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya li makali ibnatihi saboda matsayin wato yarsa da nake aure fa amartu al-miqdada ibn al-aswad sai na umarci al-miqdada ibn al-aswad wani zai ce to yaya Allah ce ud'uhum li abaihim ake ci gaba da ce masa al-miqdad ibn al-aswad wannan min babin tarif ne akwai wasu da suke shahara da wani suna sun riga sun shahara da shi ko da shar'anci ba haka ya kamata a kira su ba amma in aka kira su da wani sunan da ba a shahara ba ba za a gane ba to ya halatta a kira su da da abin nan yanzu ba haka ta ce wa mutum gurgu gurgu ba ba yana da cikin annabsu bil alqab kawai dan mutum gurgu ne karka ce masa amma in ya zanto an san shi da wani da wannan lakabin eh in kiyasa wani gurgu in baka faɗa haka ba mutane ba su gane wa kake magana ba kansa ba to sai ka ce wani gurgu kaga anan ba ka faɗa bane da zai cin mutunci ka faɗa ne dan a gane wa kake magana a kansa to wannan babu laifi to irin wannan ne ba wai ya faɗe shi bane a bisa yana so ya ce kamar ɗa yake a wajen al'aswad ɗin ko ɗansa ne irin yadda suke tabanni saboda ya shahara da haka ko yanzu kuma sai da muka fara kissar ya aka yi ma ya zama haka in ba haka ba wani sai ɗauka mutane ne guda biyu dan wani ku zaka ji an ce al-miqdad ibn amr wani ce al-miqdad ibn al-aswad to sai ka zata mutum biyu ne to kuma mutum ɗaya ne al-amr din babansa ne al-aswad kuma shine ya fara rike shi ya girma a hannunsa shi yasa ake dangana shi da shi sai ya ce sai na umarci al-miqdad ibn al-aswad fas'alahu sai ya tambaye shi fa qala yaksilu dhakarahu wa yatawadda annabi ya ce ya wanke gabansa yayi alwala ya zo a wata ruwayar cewa lokacin da miqdad ibn al-aswad yake tambayar ali yana gurin amma ba shi tambaye ba amma ali yana zaune kamar yadda ya zo a cikin sunanin nasa'i daga shi abi hasin daga abi abdurrahman as-sulami yake cewa qala ali kuntu rajulan mazza'an wa kanat ibnatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam tahti na kasance mai yawan mazi yar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana wajena a matsayin matata fastahyaitu an as'alahu sai naji kunyar in tambaye shi fa qultu li rajulin jalisin ila janbi sai na ce wa wani mutum yana zaune a kusa da ni salhu tambaye shi kaga sai na ali yana gurin fa qultu li rajulin jalisin ila janbi sai na ce wani mutum wanda mutum mun gano waye ko shi da al-miqdad sai na ce wa wani mutum da yake kusa da ni a zaune a majalisi sai na ce da shi yi masa tambaya kaji kaji kaji kaga kenan an yi tambayar yana gurin saboda kamar shi ya tambayar sai dai kawai ba ba ba, ba shi ya fuskanci annabi da tambayar ba sai sai annabi ya ce da shi sai ya tambaye sai annabi ya ce fihi alwudu saboda haka ne yasa ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari yake cewa zahiri yana nuna cewa sayyidina ali yana gurin akai tambayar saboda duka masu littattafan masanid akwai nau'in littattafai da ake kira al-musnad al-musnad al-musnad ce al-musnad imam ahmad musnad abi ya'la musnad ishaq ibn rahuya musnad wani musnad wani to galibi littattafai ne da suke tara hadisan kowane sahabi a wuri guda sau abu huraira su tara hadisansa a wuri guda abubakar a wuri guda ba tare da sun tantance hadisai da suke magana kaza ba ko hadisai da suke kan magana kan kaza zai ka hadisin tsarki ya ka hadisin zakka ya ka hadisin jihadi ya ka hadisin abin nan sallah haka dai shi dai na abubakar ne kawai zai ta kawowa karkashin sunan abubakar karkashin sunan umar usman to wannan su ake kira masanid kajan ce musnad ana nufin irin wannan nau'in littafin to sai yake cewa ibnu hajar yake cewa to shi wannan hadisin da zai nuna maka su malamai sun yarda cewa Ali shi ma ya ji hadisin hadisin sani to a musnad Ali suke sa shi wato suna sa shi a ƙarƙashin hadisan sayyidina Ali saboda yana gurin aka aka abin nan din haka nan kutubul atraf tafan da suke fidda atraf na kowane hadisi wanda suka rawaito shi abin nan sanadin sa da kuma inda za a same shi to su ma suna sa shi a cikin musnad sayyidina Ali da sun ɗauke shi hadisin al-mikdad ne da sai sa shi a cikin musnad na al-mikdad sannan sai karfafi maganarsa da da da wannan magana ta da wannan ruwaya ta nasa'i a akwai ruwaya da ta zo cewa ya umarci ya umarci Ammar ibn Yasir shi ya tambayar amma ruwaya ce take bata inganta ba ruwaya ce da'ifa saka ba ba sai mun kata ba amma ko da an ganta za'ifiya ce bata inganta ba ba ammar ya umarta ba akwai dalilin da yasa hakan ta faru wato dalilin da yasa ruwayar ammar bari mu ambaci ruwayar ammar ruwayar ammar imamun nasa'i ya kawo ta a cikin da kuma albayhaqi a cikin as-sunan sun kawo ta ta hanyar ibnu uyayna an amr bin dinar an ata an aish ibnu anas yake cewa ali yana cewa kuntu rajulan mazza'an fa amartu Ammar ibn Yasir sai na umarci Ammar ibn Yasir ya tambaye min manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda issa da nake aure sai annabi ya ce yakfi min zalika alwudu to wannan sanadin bai inganta ba saboda shi Aish ibn Anas majhul ne ba a san kowa ne ba bayhaqi yana cewa Sufyan ibn Uyayna yana cewa wa ahlul kufati wa ahlul kufati yaquluna qala Ali amartu al-miqdad mutanen kufa da suka rawaci hadisin kama hadisin da muka fara karanta za ku ga cewa mutanen kufa suka rawaito shi suna cewa ali ya umarci miqdad ne ba ya umarci abin nan ba shi yasa imamu ahmad yake cewa hadithul miqdad asahhu yafi inganci kuma ya tabbata ta hanyar abdullahi dan abbas kamar yadda muka karanta a hadisin muslim kuma ya tabbata ta hanyar dan sayyidina ali shine Muhammad ibn al-Hanafiya da sauransu saboda haka hadisin Miqdad ibn al-Amr shine yayi tambayar ba Ammar ibn Yasir ba shi yasa Albani da ya kawo wannan ruwayar yace hadisi ne munkar ya zo a wasu hanyoyin cewa Ali da kansa ne yayi tambayar Ali shi da kansa yayi tambayar Imam Tirmidhi ya fitar haka nan ibn Majah da Imam Ahmad sun ruwaito daga Abdurrahman ibn Abi Layla daga Ali yake cewa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an al-mazi na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin mazi sai ya ce min almazi alwudu wa min almani alghusl to kaga ga wanda yake son ya ya soki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to kun ga tufka da warwara ko kun ga wani gun a ce miqdad wani gun a ce shi miqdad ma ba ta sa shi aka yi ba shi yayi da kansa wani gun kuma an ce sa shi aka yi ali ne ya sa shi wani gun an ce ali ammar ya saka wani gun an ce shi alin ne ma ya da tambaya da kansa wani gun an ce a an yi tambayar yana zaune to sai kaga shi kenan sai a ce to kaga duk wanda ya nuna ƙarya ne to ka da walwala ce to bai da muka ɗauko jawabin ai kaga kai dai baka ji tafka da walwala ba tun da ake maganar amma shi da yake ya shiga da bugun nufi daman can da bakar zuciya ya shiga shi ya ji tafka da walwala miqdad ibn amr shi aka umarta shi sayyidina ali ya umarta kuma sanda ya umarce shi din riwaya suka nuna cewa ali yana gurin ya faɗi kuma dalilin da yasa shi ba zai tambayar da kansa ba ya umarci miqdad miqdad din nan tunda aka umarce shi yayi tambayar nan aka bada ansa yana da damar in ya tashi ya ce manzo Allah ya ce kaza ba dole sai ya ce ali ya ce in tambaya masa kaza kaza ba dole bane in ya tashi zai iya cewa manzo Allah ya ce duk wanda yayi kaza kaza kaza ne hukuncin sa don haka in an ruwaito shi daga Miqdad ba tare da ya ce Ali ya umarce ni ba ba wata matsala a ciki sai ga wanda yake da matsala sannan idan aka ce Ammar wannan mun faɗi cewa riwaya bata inganta ba asalan wannan bata cikin riwayoyi karbabbu a gurin malamai ka ba magana Ammar wanda ya ce Ammar wahami yayi kawai dai watakila ya tuno alakar Ammar ibn yasir da sayyidina ali kawai sai ya zo masa duk da cewa duka waɗannan suna da alaka da sayyidina ali da shi al-miqdad ibn al-aswad da shi ammar kama ba ammar bane kamar kai ne mutum kana so kai magana da ta shafi wani sai cewa da ya gaya mun sai ka faɗi wanda suke yawan kake yawan ganin su tare sai can ka tuna ba shi bane ashe wani ne an gane aka iya samu wannan wahamin to shi kuma ali ya ce ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba wani matsala saboda shi ya sa aka yi masa tambayar don haka tambayar tashi ce an gane shi ne ya ce a tambaya min annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka tambaye annabin yana gurin in ya ga dama zai iya cewa na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata matsala a nan saboda shi ne ya ba da umarni wanda ya ba da umarni aka yi abu shi ya yi abin ko ba haka ba yanzu ana cewa sarki ya gina rijiya sarki ne je ya gina rijiyar umarni ya bayar a ce gwamna ya gina kaza gwamna ya yi gada gwamna ya yi kaza ya yi kaza gwamna na watakila ko buro ɗaya bai ɗora agun ba amma dai saboda da umarninsa aka yi sai a rika dangana masa a dinga dangana masa gurin to wannan abu ne wanda aka san shi a lugar larabci na ce almajaz ne almajaz al'akli na alaƙar da take tsakanin wanda aka jingina wa maganar da wanda shi kuma ya aiki shine alakar umarni kai ba da umarni ayi abu zaka ce za a ce kai kaza za a ce kai kaza saboda kaga in ba wanda ya so kawai ya ci mutuncin addinin Allah ba ba wanda zai dauki wannan a matsayin wata tunka da walwala saboda haka sayyidina Ali a wani gurin shine abin yana cewa na tambaya annabi saboda shi umarni aka tambaya masa kuma yana gun aka yi tambayar menene ya jawo wannan tambaya har sai na ali ya nema a masa wannan tambayar abu dawud ya rawaita abin da yake bayanin sababin da yasa ali yayi wannan yasa ai masa wannan tambayar abu dawud da imamu ahmad da sa'i da ibnu khuzaima da ibnu hibban sun rawaita hadisi daga husain ibn qubaysa qabisa shi kuma daga ali radiyallahu ta'ala anhu yace kuntu rajulan mazza'an ni mutum ne mai yawan maziyi فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري sai na zanto duk sanda mazi ya fito min sai in je yi wanka ta ta wanka ya kamata yi har bayan sai duka faso yana tsagewa saboda sanyi ga kuma ruwan sanyi yana wanka da shi fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw zukira lahu ce a gaya wa annabi ko na a gaya wa annabi fa qala sai annabi ce la taf'al ba sai kai wanka ba إذا رأيت المذي مذيا فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة إن كاغا فترسة كوينك غبنكا كي الولاء كوينك غبنكا كي الولاء الولاء إلى تسلى فإذا فضخ- فضخ- فض- فض- فضخت الماء فاغتسل idan kuma abin nan ne a a- a maniyi ne ya fita daga jikinka sai kai wanka to wannan isnadi sahihi ne kuma wani ya nuna cewa ga dalilin da yasa har ya ce a masa tambayar shi da ya- ya zata ma wanka ake yi ya zata cewa wanka ake yi wanda bil ijma ba wanka ake yi ba amma da farko shi ya tsammanin wanka ake yi to ba shi kadai ba irin wannan ya faru ga wani sahabi ma shi ma suhail ibn Hu- eh, ibn hunayf suhail ibn hunayf shi ma irin wannan ta faru gare shi yake cewa ina shan wahala ina shan wahala saboda ina yawan fitar da maziyi kuma duk sanda haka ta faru sai na yi wanka wa kuntu ukthiru min al-iktisal fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai ne wa annabi tambaya game da haka faqala inna ma yujzika min zalika al-wudu annabi yace in kai alwala kawai ta ishe ka فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه yace ya رسول الله idan ya taba tufa tafa mai zanyi قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ث- من ثوبك ya ishe ka ka ebi tafin cikin tafin hannunka na ruwa ka wanke ka wanke tufarka daga wannan haisu tara annahu asaba ka wanke gurin da kake zaton ya taba wani hadisi ne sahihi yana cikin ah, sa- hadisi ne hasan yana cikin sunan abi dawud da ibnu majah da tirmidhi da imam ahmad da ibnu hibban duk su ruwaito shi da sa- da sanadi hasan saboda haka wannan shine sababin da yasa sayyidina ali yayi tambayar kuma wannan sababin ya taɓa faruwa ga wani shi ma yayi ma- ma- yayi tambaya irin wannan to sai hadisi na uku يتي حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله رضي الله عنه ابن الجارود يتي يجي حديث دغ بحر ابن نصر شي كما يجي دغ ابن وهب عبد الله بن وهب شي كما يجي شي دغ معاوية بن صالح شي كما دغ العلاء بن الحارث shi kuma al'ala daga haram ibn hakim shi kuma daga baffansa abdullahi ibn sa'ad radiyallahu anhu yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama qala wa amma al-ma'u ba'da al-ma'i fa huwa al-madhi amma ruwan da yake fita bayan fita bayan fitar ruwa ce to wannan maziyi ne wa kullu fahlin yumzi kowane ɗa namiji ko kuma kowane namiji wato dabba ne ko ko mutum ne yumzi yana fitar da maziyi fataksilu min zalika farjak sai ka wanke gabanka da- daga wannan wa unsayayka da marenanka biyu wa tawadda wudu'aka lis-salati kai alwala irin alwalarka ta sallah mazajen wannan hadisi bahar ibn nasr shine malamin ibn al-jarud bahar ibn nasr ibn sabiq al-khawlani maulahum al-masri mutumin masar ne alkunyarsa abu abdullah amintaccen malami ne ya rasu shekara ta 267 yana da shekara 87 malaminsa abdullah ibn wahab shi ma mutumin masar ne abdullah ibn wahab ibn muslim al-qurashi maulahum abu muhammad al-misri ɗaya daga cikin almajiran imam malik kuma sanannu mutum ne mai ilimi mai ibada mahaddacin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta 197 daidai shekarun da waki ibn al-jarrah ya rasu shekara ɗaya suka raku da waki ibn al-jarrah ar-ru'asi al-kufi shekara ta 197 yana da shekara 72 imamu ibn hibban yana cewa hafiza ala ahli misr wal hijaz hadithahu ya haddace hadisan ya haddace wa mutanen masar da mutanen hijaz hadisinsu آه، أحمد بن صالح إيه لك تكلم على من قرنسو إلى تشوى حدث بمئة ألف حديث إلى ده حديثي يا كرنت ده حديثي وجن دبو دلي دبو دلي فكما لمين sosai daga cikin malaman hadisi kuma ɗaya daga wan- ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna wajen Malik ibn Anas Imam Darul Hijra suka karanci fiqh a wajensa malaminsa shine muawiyah ibn salih ibn hudayr al-hadrami abu abdurrahman al-himsi mutumin iraki ne afwan mutumin siriya ne garin hims ɗaya daga cikin manyan malamai ne kuma ya yi alƙalanci a andalus kafin ya dawo hims da zama saduk ne lahu auham yana da ɗan kurakurai a wajen ruwayar hadisi ya rasu shekara ta 158 wasu suka ce bayan shekara ta 70 imam muslim ya fidda hadisin sa haka nan al'arba'a malaman nan guda hudu abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah duk sun fidda hadisin sa malamin sa shine al'ala ibn al-harith ibn abd al-warith al-hadrami ad-dimashqi mutumin dimashq ne malamin fiqihu ne shi wani al'ala ibn al-harith faqihi ne duk da an jefe shi da bid'ar bid'atul qadar sannan ya dan samu canji a haddasa canji tagayyur ba ba ikhtilat ba ga daliban hadisi sun sa akwai bambanci tsakanin al-ikhtilat da kuma at-tagayyur tagayyur bai kai al-ikhtilat ba rikirkicewa ba ta yi tsanani ba abu dawud ya ya wasaka shi hakanan duhaim hakanan abu hatim ya rasu shekara ta 130 yana dan shekara 70 kuma imam muslim ya fidda hadisin sa da malamai hudu da muka ambata shi kuma ya ji daga haram ibn hakim ibn khalid ibn sa'id ibn al-hakam al-ansari ad-dimashqi shi ma amintaccen malami ne mutumin dimashq sannan malamai hudu dinnan sun fidda hadisin sa sai kuma ammuhu baffansa shine Abdullahi ibn Sa'ad al-Ansari ana cewa ba Quraishi ne sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin al-Qadisiyya kuma ya zauna a Dimashq kuma wannan dan dan uwansa Haram ibn Hakim shine kadai ya rawaita hadisansa to wannan hadisi sanadinsa zahiri sanadi ne ko kace hasan wasu ma suna cewa sahihi ne na cewa sahihi ne sai ya ce hasan saboda mai saboda al'ala ibn al-haris wasu sun ce saduk ne amma dai a zahirin hadisin isnadinsa sahihi ne isnadinsa sahihi ne ma ibn hazm ya raunana shi ibn hazm ya raunana shi saboda ya jahilci waye haram ibn hakim ibn khalid ɗaya daga cikin wanda muka karanta sunansa a cikin isnadin ibn hazm bai gane shi ba saboda haka sai ya ce za'ifi ne hakanan abdulhaq al-ishbili mai littafin al-ahkamul wusta shi ma sai bi bayan ibnu hazm shi ma sai raunana hadisin ya ce ma shi wannan wannan mutum la yuhtaju bi ba hujja da shi amma duk yadda suka faɗa din ba haka bane wannan mutum sananne ne kuma malamai sun karfafa shi shi haram ibnu hakim kamar yadda muka faɗa abu dawud ya wasaka shi hakanan duhaim hakanan abu hatim duk sun wasaka shi hakanan al'ijiri da ibn hibban da addara qutni duk sun ce malami ne sananne kuma amintacce ibn hibban ya inganta hadisin ya fitar da shi a cikin littafinsa as-sahih hakanan albani shi ma ya sahaha wannan hadisin a cikin littafinsa sahih abi dawud hakanan abu ishaq al-huwaini a cikin gawsul magdud saboda haka hadisi ne sahihi gabaninsu ibn sayyidin nas ibn sayyidin nas a cikin littafinsa annafu shazi ya inganta hadisin abu dawud ya fitar da hadisin imamu ahmad ibn maja darimi ibn khuzaima tabarani a cikin musnad shamiyin da malamai da dama sun fitar hadisin amma za ku kula cewa a cikin wannan hadisin an samu ƙarin da ba a samu a hadisan da suka gabata ba shine maganar wa unsayayka wato da da marena an ƙara cikin abin da mutum zai wanki to amma wannan ƙarin bai inganta ba wannan ƙarin wa unsaye ne bai inganta ba wannan yana daga cikin abin da ya jawo wasu suka raunana hadisi amma za mu yi magana akan wannan shi ƙarin ta yaya aka ya zama bai inganta ba amma ana ce mun lokaci yayi insha Allah a karatu na gaba za mu ishara zuwa ga wannan sannan za mu faɗi abinda wannan hadisan suka kunsa hadisan nan sun kunshi mas'ala biyu akwai mas'alar najasatul mazi cewa mazi najasa ce malamai sun yi ijma'i akan wannan ko ba su yi ba za mu ji sannan kuma mas'ala ta biyu yaya ake yin tsarkin maziyi ya ake tsarkin maziyi mutum zai wanke inda maziyin ya taba ne kamar tsarkin bawali ko ku sai ya wanke gabansa gaba daya sannan dole ne sai ya amfani da ruwa ko ko zai iya istijmari kamar yadda ake na fitsari shi ma akwai istijmari ko babu to insha Allah a karatu na gaba kafin mu shiga hadisi na gaba za mu yi wannan bayanan insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah